إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngolkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na jumadal akhira hijira shekara 438 wanda ya dace da bakwai ga wata na uku shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 99 gomiya tara da tara a wannan littayi alwajiz fi fiƙi sunnatuwar kitabil aziz sha'allahu dai a karatunmu na ƙarshe mun yi bayanin fadala ta masajidul haram da kai masajidul madina na madina annabawi masajidul nabawi da fadala ta matsayin rauda na cewa tsakanin ɗakin shi da membari dausayi ne daga cikin dausayin aljanna yau insha'allahu za mu tashi a dabu ziyaratul masjid wal qabr al-sharifain ladubba na ziyarar masallaci kina na madina da kabari na madina na cikin masallaci wannan wuri guda biyu masu girma guda biyu don kabarin dalle shugaba a wurin muhammadu sallallahu alaihi da abubakar da umar a wannan wuri shi ma don kanan kabari ne a wannan wuri to kenan yanzu zai karantar da mu ladubba da ya kamata mutum in ya je madina a wannan masallaci ladubba abinda ya kamata ya yi ya ce innal afadaliyyat allati ikhtassa biha al-masjid an-nabawi ash-sharif wal masjid al-haram wal masjid al-aqsa hiya takrimu hiya takrimu min Allah subhanahu li hadhihi al-masajid ath-thalatha yace fadala da wahihiku da aka hihita ko da wannan masallacin manzon Allah mai girma da masajidul haram da masajidul aqsa na kudus hihiko da Allah ya musu wannan fadala da Allah ya musu yace shine takrim da wata girmamawa ce ga al daga Allah subhanahu wataala ga wayannan masallatai guda uku wata girmamawa ce ta musamman Allah subhanahu wataala ya musu وتفضيل للصلاة فيها على الصلاة في غيرها كما دفدل تاين صلى أو أن مسلاتي أيه تات أكن وأن مسلاتي وأن بصوبة فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تأسير الثواب وتلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها ko mutum yakan zo wannan wuri don neman kwaɗan samun kwaɗan lada da aka yi alkawali neman wannan lada da amsa kiran na wanda annabi sallallahu ya yi na kwaɗaitar da mutane akan ƙulla sirdi don zuwa ziyarar wannan wuri guda uku wanda har mai ce babu inda bai halitta ka ƙulla sirdi don bulagoro don matsayin wuri bulagaro na musamman in ba wani wurin uku ba masajidin haram masajidin nabawi da al'aqsa ya ce wa lasat li hadhihi al-masajid ath-thalathati adabun taqtasu biha min bayn sa'il masajid wannan masallatai ya duk da matsayinsu mai girma amma wani ladabi daban ba a keɓance su ba da wasu ladabba na musamman wajen shiga abinda ake a cikinsu ba keɓance su ba da wasu ladabba daban a kan sauran masallataya ina iya nihin ladubban da ake shiga dukkan masallaci su ma haka ne غير يتأن لبسا قد يخالط بعض الناس فيجعلون المسجد النبوي آدابا خاصة به yace duk da haka akwai wata rikitarwa da ta sami wasu mutane na sukan sanya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna mai wani ladabi na musamman suna bambanta shi sauran masallatayya غير أن لبسا أتي وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد وإن لدبا وإن جاكو لكي دا سكا كاو سكا هدا فإن لكي تروى ba da ba za ta samu da mana ba da ba za a yi ta ba in ba don samun masallaci ba in ba da samun kabar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ba ganin samun kabari a cikin masallaci shi ya kawo suke mata wani abu daban na musamman yace wa hatta وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي نريد آداب زيارته دليل هكا دم مسلمي دم جوجي إرن ونن جاغل كان ونن ركتروا دم مسلمي يزمن تو أكن حجة نلمرن الدينش in zo madina don ya sa a kan me yake wanda ya so ziyarar madina ko masallacin madina kai to dalilin mutum da akan basira za mu kawo ladubba na ziyarar wannan masallaci ga yadda ake yin shiga na harko ya ce ladabin harko da zai kawo ya ce iza dakal faliye da kul birjili yumna in zai shiga ya shiga da kawar dama kenan kamar yadda ake a sauran shiga sauran masallatai ya daɗe ne sun mulekul kuma zai ce bayan shiga da kawar dama zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma ftaha li abwaab rahmatik kenan wannan addu'a ta shiga masallaci ka shiga da kawar dama ka karanta Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma ftaha li abwaab rahmatik kama ka roki Allah salati ga Annabi sallallahu da amincin Allah Allah ka yi bu ka mana budin rahamarka wannan addu'a ce daya cikin addu'o'i da ake shiga wajen masallaci na kowane ma to a na madina ma dai haka za ka yi au kenan zai ka maka siga biyu ta addu'ar da ake shiga masallaci ko kai wannan dai ambata ko kai wannan a billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytanir rajim ita ma ɗaya ce cikin alfaz da ake wajen shiga masallaci a billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytanir rajim kana neman tsarin Allah mai girma da huskar Allah mai karamci da mulkin Allah da ɗaɗɗe ya kiyaye ka daga shaidani abin jihewa duka wannan ruwayoyi kuna da sai sun zo kuma sun inganta bukari kuma sun da ruwayoyi sun inganta kan wannan hadisai da aka ambata sai ladabi na biyu sun mai yusalli raka'atai ta hitar masjid abal an yajlis kuma in ya shiga masallaci kahin ya zamna ya sallaci raka'a biyu dan wa sauran magana ta taitul masjid wani kan doka sallace mai ka'ida dole misali mutum zai zo masallaci sallah an kare an bar shi sallah an kare ya zo ya ce ai sai an yi taitul masjid ko a sallar farilla ko kuwa misali irin masu raka a hudu kayan azor ko bi ma misali da ka zo masallaci abinda ake ita da masjidi ita ba ka zo ba ne kurin ka zamana a masallaci kurin da wani abu shi ne magana kurin da ke nan misali ina da wata rawatin na shiga masallaci kurin sai yan sallah ta rawatin sallar raka hudu ka hudu nake kayan azor biyu nake ne su an kare ba ca bayan su kuma yana da masjidi a ba haka bane hidimar ana yin ta zama ne ba a masallaci an zo hakon ka zana ka shiga harkarka shi ne maganar ta akalla shi kuma masallaci akalla ka samu raka abu shi ne maganar da na shigo misali an yi magarba an kare ni ban yi ba ina sallah sallah ta kan ta magarba shikenan ba bukatar zuwa masjid ina da rawatin da nake kayan azawar ko ko kayan asar na shigo na yi su shikenan ba ta kun bayan su kai na tattala masjid haka bane ko kayan su kayan mi kayan mi kice shi ne magana kenan wai ba wata sallah ita kun tattala masjid an shigo masallaci ne ba a so a zamna akalla ya raka'a amma wanda yanzu ba zama zai ba sallah zai ta farilla an bar shi misali a iya da rawatib kin shi an kai su shi kin sa dauke maka ba haka wannan misali zai manzo kamar sallah asuba misali a gida baka yi masallah ta rakatul fajr ka shigo masallaci an ga ta ishe ka ta ishe ka ta ishe ka ba kai wata masjid daban ba in yi duka yi wannan in wancan din kai wannan ta ishe ka ta ishe ka ta salaka wancan ta salaka ka ka abi da ka ta rakatul fajr ta ishe ka ta sama wancan shi zama ne ba a yi kuna haka ce zama ne ba a yi kuna haka masallaci ko da wani abu ka zo karatu ka zo na abu ka zo shawara aka zo in dai da arwallah ka zama ka sallar ka biyu shine kuma magana to kenan shi ma masajid nabawi haka za a mai a yi sallah raka a biyu kafin azam ladabi na uku ya ce wale hadar salata ila jihatul qabr sharif wa tawajjuha ilayhi hasu ma yadu kuma kai hankali da yin in zaka sallah ka kallon kabari a ba a kai hankalin kallon kabari mai girma lokacin sallah ko zaka addu'a ya kasu kabar annabi sai ka kabar annabi a ba huskanta kabar da wajen addu'a ka je ka yi ziyara ka ba magana ka su kabar annabi kai ga addu'a a ibla aji kallo yace idan ka shiga ka yi sallah karaka abi sum yazhabu ila al-qabr sharif li yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kare sallah sai ka tafi kabar annabi sallallahu alaihi wasallama ka mai sallama nan za mu kan sallamar ya ce wani ya hadar wada a yadai ala tadarihi wata ta'atar ras wata zallula lalzi layan bagi illa lillahi wahada ya ce idan ka ji ka yi hankali da irin masu ɗora hannu a kan ƙirji kamar kan sallah ga kazo gaban kabari ka yi haka ko wani sun goyi kai kamar kana gaban Allah da kaskantar da kai irin na gaban Allah kamar kana irin lalzi da ake ma Allah ka kai haka akan kabari ba haka gaban kabarin annabi sallallahu alaihi ba wani rike hannu ko sadda kai irin nake ana ana ibadar Allah wani abin da nake wa Allah ba yi kurin kurin samfur kurin kaje ga addu'a ka kurin kalla kai wa sallama kurin ba sun koyi sun koyi ba kasantar da kai a gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wal istighathatu bin nabi sallallahu alaihi kun ba a neman agaji ya sulaiman da su ka taimake mu gaban agaji ba yi wajen Allah kai neman agaji kurin haka ya karanta da mushi a zalama idan kai kasa a karantar wai shi kaman gaje ka kamin kaman gaje kamin izgili shi ya hana kai kun gana yi wal yusallim ala nabi alayhi salatu wasalam bil kalimat wal alafat allati kana yusallimu biha ala ahli baqi kuma kama annabi sallama da salati da kalmomi da lafuzan da yake wa ko wanda ake ma ahli baqi an ji kabari irin su tsaka mishi ya ce wa ƙarsa ta anu salawatullahi salamu alaihi siyagun idda annan salawatullahi an samo sigogi da dama wanda yake yin shiga kabari daga ciki misali ga ɗaya daga ciki ya kai irin wannan siga ta addu'a da ake an je kabari assalamu ala ahalin diyari minan mu'minin wal musulmin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna al-musta'akhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun kin irin addu'a da ake a kabar kabar ta saura za ka yi a kan kabar haka za ka yi a na abubakar na umar duk magana guda ce duk a wannan suna matsayin kabari illa a nan yanzu an yi kowa ana ga kabar a nan sai salama na abubakar ga na umar a jere wasallimu ala sahibai abubakar wa umar bisalam nafsi kenan da kai annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka ana Abubakar haka na Umar siga guda ce yin sallama assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin warhamna muslimina wal musakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun kuran dai daga cikin sigojin kai wannan shi ladabi na hudu kenan an anje ka kaskantar da kai da sunku ya kai a kuran kaje kai sallama irin addu'a da ake yi mutanen kabarin haka za ka yi a na manzan Allah na abubakar na umar abin da kake ladabi na biyar walaisa min al'adab an yarfa a sautahu fil masjid kuma ba ladabi ba ne ka rika daga murya kana hayaniya a cikin masallaci ba a daga murya a wurin da kabar sharif ko a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka daga murya falyakun sautuhu khafifan ya zamanto muryar ka kasa kasa kakka yi murya sama sama me yasa ke ce haka idil adabu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayitan kal adabu ma'a wahayya ladabin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye haka zaka mai bayan mutuwa ya ayyuhal ladhina amanu la tarfu aswatakum fawqa sawti an-nabi ko wala wala wala ta'lamu bil qawl ka shara ba'dukum li ba'd an tabata a'malukum wa antum la tash'urun Allah ya muku ya ya kuma ya ladhina amanu ya kuma su imani kar ku daga muli ku sama muli a nan zama kar ku daga mai kar ku mai magana wajen kira wajen daga magana kar ku daga muli a gaban shi gaban da kuke wa wani ga kana kana wannan gaban wani a ce ku yi cikin kaskantar da kai kar ku kar ku murya sama sama ku yi murya kasa kasa da wannan abin yakan bata aikin ina bata aikin mutum ka sani ba kenan daga murya a gaban shi rashin ladabi ne kenan da a iya dare aka hana daga daga murya a gaban shi zaka ko bayan ya mutu ana daga murya a gaban kabarin shi yace wal yahris ala salati fi jama'atil fasfuf ula ula kuma kai kwadan masallacin madina inda liman yake kokarin samun sawun harko me magana saboda liman akwai masalar rauda mun karanta baya ana kira ya rauda abinda yake tsakanin mumbarin shi da kabar da ɗakin shi don sai da dosan aljanna to ganin wannan yakan sa wasu he su bar magana sawon harko su ga neman shiga sallah a cikin rauda shi magana ke sauka maka a wannan kabarin mana wajen wannan harko sawon harko ka kabar shi babu wata kafiya ta zo wata ladar na musamman yin sallah a cikin rauda a ce ga ladan shi amma yin sausawan warko shi ke lalata musamman shi ne magana so gama nan ka yi kwaɗan samun sauran warko ya ce limafi zalika min alfadar jam wa thawabul azim saboda irin abin da yake cikin wannan sauran warko fadala mai girman gaske lada mai yawan gaske samun sauran warko ya ce wala ya hamilu al'irsu ala salati fi rauda an yi ta'akhar an sufuful ula kadda kwaɗan sallah a cikin rauda ya ɗauke ka ka bar shiga sahun warko da mai ce sai a rauda kai mai sahun warko ba gana kenan ya ce falaisa da salati fi rauda fadalun yi mai zuwa min salati fi sa'a a jizalin masajid babu wata fadala da ta zo ta musamman wata bambanta rauda da sauran masallaci sauran wurin gaba daya kidan duk ɗaya ne da kai sallah a rauda da kai a wajen rauda duk ɗaya ne amma ka ana cunkoso ana rigima ana kawar mata ana ta'aba akan in dai sallah ce da nan da daɗe ne fatalar guda ce bata wata fatala ta musamman ta rauda don adabin da kamata mutum ya je madina ya kokarin yi ya kula da su sai ke cewa walaysa min sunnati an yahrisa ala salati fil masjid 40 salata kuma ba sunna bace mutum ya ce ai shi iya kwadan hemin sallah sallah 40 a madina kuma kasa kula ga kula ga mahiyo abin da yake wanda bai inganta ba ga ya shahara wannan sunna kusan kowa san ta da haji balai akan jahil ce kowa kai mi sallah kwana sallah ta kwana takwas a Madina takwas ya sai kwana takwas a tarke ma da ejoji masu kamfuna su suna ganin sun duki hada daki bai ga kwana takwas bai ga kwana daki su kuma su ce sun yi aka kiya ce ba an bi ka ba misali matsala ce cikin aikin haji ga ejoji su doka suke wani abu ya shahara da mutane ya shahara cewa wa ko ta fata ta musamman ta yin sallah arba'in a garin madina shi da suke kiyawa wani mace bai wuta wa ya ida to wannan ba kai wahala ne bai cikin suna don bai tabbata suna bai cikin suna don bai tabbata ba sai yake cewa wannan kenan ya karanta da kai babu wata sun bai cikin sunna kwaɗan yin sallah arba'in mutawaliyatan a ajere bina'an alal hadisa da ishtuhur ala asar tadawulu wannan ya ce bai da cikin sunna kan dogara ta wannan hadisi alazi ishtiru ala ashatin nas ta dawulu wani hadisi ne ya shahara a bakin mutane ya shahara a bakin mutane hadisin na cewa man salla fi masjidi arba'in salatan la yafutu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa naja min al'azab wa bari'a min an-nifaq wani hadisi ya shahara a bakin mutane suna ta yawo da shi akan shi aka gina kwaɗan yin sallah arba'in a garin madina wani hadisi ne cewa manzo sallallahu ya ce duk wanda ya salla kamar da ke cewa ya ce man salla fi masjidi 40 salatan duk wanda ya salla a 40 a masallaci na la tafutuhu salatan wata salla bata huce ka ba kai salla 40 ga abin zaka samu aka ce kutibata lahu za a rubuta maka bara'atu minan nar kubuta daga wuta wa naja minal azab zaka tsira daga azaba wa bari aminan nifaq kuma zaka kubuta daga munahuci to wannan roman yasa da ya shahara bakin mutane sha suke rikewa he sun yi sallah arba'in a madina yace fa hada hadisun da'ifun la yasih wannan magana da aka ambata aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi ne mai rauni bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama balle ma ka dogara akan shi kace zaka samu wannan fadala babu ita fadar magana ta tara ya ce walesa masharu'an ya ce walesa masharu'an an yi kusurar taraddud alalƙabar sharif lissalama ala rasulullah sallallahu kuma ba a shar'anta ba duk shiga da kai masallaci yawan zuwa kabari ka je ka salama ka zo a ba shar'anta ba haka nan yawan zuwa masu kabari domin me yasa ya ce fasalamu alaihi ya buluku haitu makan in dai wa annabi sallama ne to duk inda ka mai za a kai mai ita za a kai mai ita walau kana fi aqsal ard ko ƙarshen duniya ne duk inda kake a duniya kawai annabi salati kai sallama akwai mana kuma su kai mishi bai bukata sai akwai zai ya kawo annabi sallama ka suke agogo zaka ya zaka zaka maka wai wai wai sai ka kawo annabi sallama daga wani rasulullahi sallama daga wani can gaya maka ka gaida mun shi sabo waka suke sako sallama a jahilce annabi dan da ka sallama take mishi ba ya ka ba ni ba wannan dai sunna ce gajen in gajen masallacin kun gajen kabari kai ziyara kun shine ma ba kullun kace kace ba in dai wai annabi sallama ne da kowa sana kai mishi yace آه فهو ومن امام القبر سواء في الوصول على سلام صلاه وسلام على سلامه شي وعد مسلمه daga gaban kabari daga ƙashen duniya da ɗaya ne wannan yana kwana na akwai wani abu da shahara wannan ake yadawa a hanyar facebook da sauran ake yada wannan na hanyar a yada hanyar sada zumunta ke ta kowa hanyoyin da na labaru na ji wata mace wata wannan wannan miji ne irin annabi ya ce kaza kawai annabi salati wa annabi ranar juma'a sauran kwanaki ya ci a mai salati ko 151 kuma domin ranar juma'a sauran kwanaki annabi salati ana kai mishi ne amma ranar juma'a da kai shi ke amsa salatin shi yasa ya ci abin salati kaza irin wannan kacin suna yada mutane a yada wace wani wani magana masallacin madina ya murki ya ga annabi cewa a mai salati 151 da daya ranar juma'a na kaza har ma kwazo ta cikin yau ƙur'ani iya da shekarar 1441 yau a duniya su kuma shirme ne wace haka ne ƙur'ani yau tsarki ƙur'ani a yau abin da aka ɗauka a ƙur'ani kayan an jira shekarar ne ba su ka ya sauka sha uku akai bayan ƙur'ani ya sauka a makka annabi hijira shekara sha uku a makka tukun hijira yanzu muna barin labarin hijira yau da hijira daga makka zuwa madina shekara 1438 38 kan ƙara sha uku na da baka 51 ne kenan ma shekara ƙura'ani ce shekara dubu ne da ɗari hudu da hamsin da ɗaya ne ba abin da ɗaya ba ka shirya wani labarin a ce kuma ka yada ka aika mutum ishirin da biyar ko mutum ishirin ka yi kofi ka aika an baka aika ba wani ya aika ya samu cigaba a duniya shi ya samu ya samu cigaba wani bai aika ba ya samu matsala an kori shi aiki wannan suna yadawa mutan dewa a ba maka a tara ma hankali dole ka haka mutum ishirin kaga an yi ƙarya kama sa ka yada ƙarya shine an yi ƙarya ya yi ƙarya kuma suna addini an kace murya raurau raurau kace murya kan malami kan malama kai ka kan malami kuma mutanen da ba tsoron Allah ka zo ka zamana ka shi kariya kurin yan wa addinin Allah kariya bata addinin Allah addinin zaman kashi ka addinin Allah in dai addinin Allah ne abin da ya inganta ya wadatu ba kai kariya ba me zai hana ka ce ko jama'a ka yi azkar ka mana mutane ko halaka ko amma Allah ku ji wurin Allah ba kai kawa mai kai kariya ya nabi ya ce kaza wannan abin wallahi ni dai akalla na kai sama shika talatin tun munara da kayan wannan abin kofi ake takarda a ce ya yi da wurin ku aka muku a ce wannan kofin wani ya yi kofi ishirin ya raba ya san promotion tun munara na abin dole zan ya zani tun munara shika talatin sama shika talatin kariya ya samu ci gaba wani an bashi takarda biyu kofi ba bayan kwana kaza an kore shi ga aiki duka ya ci suke yada tun duk muna da wallahi abin kuma abin nafsar kalamu ne yanzu kuma an komo hanyar facebook hanyar whatsapp kai ta zama magana wani ya aika dan wa takaice duk da wani labarin cewa takarda kaza misali kaza ka aika mutum 20 ka samu ci gaba kishi haka to waga mishi ai da wasu kai Allah mai waje ga mishi za a samu ci gaba har ba wani ma zai ce maka nan da kwana biyar kuma da kama kama Allah kai gama Allah kariya ai na Allah ya maka Allah zai ce kuma kuma kai yanzu Allah kwana biyar in mun samu ci gaba kaza kaza a samu to wannan wannan Allah don duk ce duk kariya ce sai yi kariya kuma sai da kariya duniya kuma sai sa wasu taimaka wasu da kariya kuma duk mijin haka kaka kara shoran su kurin kashe daga nan ka goge shi ma wani ya kuma kamar da siya kai tsoron Allah kana da kariya ne haka ne da sun suke amma abin jake a maka barazana in baka yi ba za ka samu matsala ba lokaci aika ba a jahilce wannan cutar suna cutar addini ke yana maka ne an jima kahin ma yanzu ake yi kuma ina ga mutanen saudiya hatta kai labarin ya kai saudiya wannan na ga littafi aka na musamman wannan labarin wai mai gada misali annabi sallama mai suna ahmad ya moliki na bace kaza har littafi suka yadda su ce da man ƙarya ce babu wani suna ma a masallacin madina ta madina akwai mai gadi daya ba kayan filistin a kawo zuwa ajima a kawo wannan inda kuna ci a sami gadi ga liman mai gadi ga mai gadin ku inda garin ku can ba wani mai gadi kaza kowa a kawo wannan su a tsaro kuma a kawo su haka ne rilima shi kawo kuma ba wani magana ga mai gadin musulunci a annabi sallama suka ce wannan magana ƙarya ce su samu labarin ta to ƙarya ce to littafin ma ya jima da yi maka ce a zama abu ana da mana a cikin sadarwa kamar su aka yi abu to ƙarya ce annabi duk inda kake masalati za ka yi mishi duk inda kake za ka yi mai ci Allah ce annabi ce akwai mala'iku na musamman da Allah ya wakilta dina kan salati za su isa mani ko sallama sallama za su isa mani kenan baka baka yawa Allah a takaice da kenan ba buƙatar ya kaje kabari kullun dishi kakka kullun ba wani magana yace wa idza kharaja min al-masjid la yamshi al-qahqara al-qahqara an gashi akwai wajen hutu a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka hutu da baba waka abu annabi baya sai kaga baba kana ga baba haka tun masallaci kaka hutu da baya baya wannan ba namu daban cikin addini hutu da masallaci annabi sallallahu da baya baya ba ai ba hutu da baya baya yace wal yakhruj bi rijli yusra qa'ilan idan kima sallar masallataya ka hutu da ka shiga da kafar dama ka hutu da kafar hagun kana mace Allahumma salli ala Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik kama annabi salati kana roƙon Allah ya baka daga cikin fadalar Qur'an yanzu mun kare masjid Nabawi yace masjid Quba akwai masallacin Quba wanda kusan cikin Madina cikin yanzu ne kamar kilolo ne amma dai kusan iya gihin Madina yusannu liman atal madinata an ya umma masjid Quba an sunnanta ga wanda ya je Madina daga Madina ka je ka nihi masallacin Quba fayusalli fihi kai salla a masajid quba iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haisu kana alaihi wasallam yata'ahadahu bi ziyara mashiyan wa rakiban wa yati yawm sabt fayusalli fi rak'atayn saboda yin hakan yace koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon yana zuwa yana kulawa da zuwa iya zuwa a kawa kuma koyi je a sama iya zuwa kusan subdu yake zuwa kamar kun satin subdu ya tayi ya salla raka biya cike dawo kuma iya cewa sallallahu alaihi wannan ruwaya bukhari aka muslim ya kawo sanan wurare yanzu abu dawud imam sai sun kawo ruwaya yace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul man tatahara fi baitihi thumma ata masjid quba fa salla fi kana lahu ka ajr umrah kai fadala salla cikin shi yace duk wanda ya tsarki daga gidan shi mana ya tsarkaka kuma ya je masajid quba ya yi sallah a ciki yana da lada kamar ladan umara kora ka je ka yi sallah a ciki kora amma duk da wannan fazala ta shi bai halitta ba daga garin kwace don in je quba in sallah ka ta yi inda haka wani za a je na musamman a je quba a yi sallah da a je quba ga ladan da aka samu in an je ku ba amma duk da haka ka je occasion ka je madina daga nan ka tai na madina ka je kusa suke ka je can ka samu nan fadala wannan ruwa ta ibn majah ana abin da ya rubuta shi wannan shine masjidul quba sai muna magana muna magana madina yanzu mun yi magana masjidul nabawi ladabin ziyara cikin shi ga matsayin masajid quba sai albaqi wa uhud sai matsayin kabarura na baqi kabarin da yake kusan gagagar masallaci kabarin madina wanda yake shine asali annabi annabi ya fara aiki da shi kuma da magana uhud wajen shahidai na uhud da aka binne suka mutu suka shahada uhud aka binne mutum 70 da wani abu yace albaqi maqabaratul muslimin bil madina an ce albaqi me baqi wata makabarta ce ta musulmi a madina wa fi dufina khalqun kathir min ashaba a wannan wuri aka binne jama'a masu yawa cikin sahabbai kuma yace wa ma zal yudfana fihi muslimun illa ayyamin nas haz tun daga wancan kabarin annabi yana raye aka har binne mutane ba a gushe ba ana binne mutane a ciki har wannan kwanaki namu na yanzu har yau ana binne musulmi a ciki ya ce wa kasirun mahim ula'aka lalzina ya wa kasirun mahim ya tuna alazina ya tuna madina ta tama'an filmautin biha yudufanu filbaƙe ya ce da yawa ma kuma masu zuwa madina kuma dan su mutu madina da yawa kuma su zuwa madina in mutu madina sai shan zama na dinsa mutu mutu madina da yawa kuma zuwa kana kana ke wuri ne sananne kuma na binne mutane illa a yanzu abin ya yawa akan binne a wajen wannan wurin amma zama na binne mutane a wurin yanzu ana binne a wurin yace wa uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uhud anasar zama ya ce uhud wani dutse ne wani dutse iya san mu musulmi mu ma ko muna san shi kenan musulmi ya su dutsen uhud magana kenan matsayin uhud kenan matsayin uhud kenan wa fi hudnihi dufina bid'atun wa sab'una shahidan من شهداء الغزوة التي دارت ورهاها في أحدانه ونسبت إليه فسميت غزوة أحد yace a cikin wannan gindin wannan dutse a gindin wannan dutse aka binne sahabbai saba'in da yanka saba'in da wannan shahidai na shahidan wannan yaƙi da aka yi daratar hahafi a dani yaƙin da aka yi gurumza aka fafata a ƙarshen shi an aka yi yaƙin ɗan hudu ayyuka da musulmi suka samu matsala saka aka samu shahidai masu yawa ciki wa nusibat ilai aka dangana yakin zuwa ga dutsen ya ce gazo gazo uhud ya ce yakin uhud gazo ta uhud fa sunniyat gazo ta yaka mai suna yakin uhud yace wannan wuri fa iza arada ahadun qadima al madinata an yazur baqi aw shuhada uhud fala mani'a wannan wuri in ka je madina kana madina to babu laihi ka kai ziyara baƙe ita baƙe na kada madina ko ka kai a ce ka kai ziyara wajen wa'annan shahidai wanda suka yi shahada a wadda ba hana ba gaje ya ce faƙar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyarar sun ma'azina biha domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana ziyarar kabari kuma daga baya ba da uzunin ziyarar kabari لتذكر الآخرة والاتعاذ بمسائل من فيها أكن زوا قبري يا تنا مكا لاهرة كتنا دا لاهرة ما قال ما زاهي كسان أشياء كو قرشي ما دا ما مكا دي كسان كو قرشي دي إيه يا تنا مكا لاهرة كوأزتو دا موكو مر وإنن أبكان كان إن وان كان غاسنا أتكيو wannan shi ne ziyarar kabari ya ramka na'am tana arewa ne arewa take da madina arewa take sak arewa take ma sak daga madina kan aka yawo aka yawo aka yawo shi zamanin zuwa nawai amma wai shi iya mutum da take kusa zuwa arewa aka yawo ya wuri mace na ki tun an yawo an yawo ga mace da take a arewa take madina arewa take sak sak take arewa a ba kai tsohon alhaji makon da kai da kai labiya ne zai baka yawo ne labiya kai ce yasa baka baka kai ta ba a takari tsawon takari ne tsawon abu da jesu su a can gudu suke musu yawo ana suna labe-labe shi da musu sanin karin da kyau uhuru tana arewa ya ce wala na ne yake cewa kenan ka kiyayi walakin ya ji bulhatar min tabaruk bil qubur amma in ka ji udin ka yi hankali a ganin bakin kenan kabar na na kaud ka yi hankali da neman albarka a wajen kabari wal istighathatu bi ahliya ka yi hankali da neman agaji a wajen kabari wal istishfa'i bihim lada alhaya ko neman su wa wani raye agaji su mai wani ceto a'a su mai wani agaji wa tawassul bihim ila rabbil ibad haka ba roƙon Allah dan wannan kabarin Allah kaman kaza ba yi dan kabarin wani ko wai ba yi ba yi ولا يشرع لمن ياتي اودا ان يكسر ما يقال بانه مسلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفيه جبل يصلي فيه او ان يسعد اودا تبركا او ان يسعد جبل الرمات تتبعا لاثار الصحابه yace idan ka je mu Uhud ba a shar'anta ba ga wanda ji Uhud yani ai suna ce ai na annabi sallah ka je kai ma ka sallah a saman dutse ko ai nan ka je ka Uhud da neman albarka Uhud yuzu neman albarka a a ba a zuwa neman albarka Uhud ko ka hawo akwai jabal rumat na manzo Allah ya ji wani mutanen guda 50 masu kibiya wani ta ku tsaya anan komai za mu ka kusa ko to ya ce aje a hudu jabal jabal rumat dan ne ana ana taba an hawo sun masu sallah wurin sallah wurin neman albarka to ba a kakkaje wannan wurin wannan yawa dan ne hawo dan neman albarka dan mu bin asar kin satin sahabbai sun zo mana ma mu zo mi haka suke yawo nan ga sallah nan ga sallah kai sallah ka tsalla a wurare da yawa dan nan sahabbai sun tsaya nan nan annabi ya sallah nan kaza ya sallah yace fa zalika wa gairu mimma kun min islam duk irin wani wurare in dai ba ka ka salma kabari ba don amma musalace ba wa du'a li shuhada da yin addu'a ga shahidai kurum ka yi addu'a ka yi sallama ka yi addu'a ga shahidai kurum laysa mashru'an duk wani wanda ba wannan ba ba shar'anta shi ba wala mustahabban shar'an kuma ba so ma shar'anci bal huwa min al-umur al-mudasa al-manhi anha bari ma a iya cikin bid'a da aka hana laihi ne neman ka je wannan wurin ka yi sallah ka umudu ko jabal urmati ko wannan kaza babu ta wa fi dhalika yaqul umar radiyallahu anhu kan wannan magana umar Allah ne shi yake cewa inna ma halaka man kana qablakum bi tatabbu'um athar anbiya'ihim abinda ya halakar da al'ummomi kahin ka san sai ce maka a to da annabi sallallahu alaihi wasallam mai wani abu da annabi ya buri na ji annabi albarka a wurin kaza kaza na habasi sallallahu a wurin ni ma ji sallallahu ya umar ka ce abin da ya halakar da al'ummomi kayan ku bin gurabe na annabawan su tun annabi ya bi nan ma mu je mu kaza annabi ya bi nan annabi mu ya zama nan ya mi sallah a wurin haka wani abin halakar da al'umma kayan ku da abin ba shi ta kuka kakku shi wurin inda ba shi ta bai kaza kakku kakku dan annabi ya bata nan ya mu zo ma misalan shi a wurin dan ya zo ya zauna a nan ya mu zo mai wurin wurin wurin sallah ba yi yace falyakun lana fi kalam umar radiyallahu anhu muqna'un wa muqta yace ya kamata magana umar ta zamto mana mana mu wadatu mu dangana kuma ta yanke duk wannan rigima ta sabanin zuwa neman albarka in sallah wuri kaza na auda ka dangana kuran yace al-mazarat samazarat a madina akwai wurare da za a za ku shiga mota ziyara ziyara ziyara ziyara tana tana yawon ta karu a je a yi ziyara da ku a yi abin wuri wuri da kwara baku wahala da kudin za ku biya sai ke ce maka hunaka amakinun ukhra fil madina til munawwara tu'rafu bil mazarat a madina akwai wurare bil munawwara wanda an ana musu suna da mazarat wani wurin ziyara كالمساجد السبعة على قريبة من موقع غزوة خندق ومسجد القبلتين وبعض الآبار مسجد الغمامة ومسجد التي نسبت لأبي بكر وعمر وعائشة جميعا an gaji za a ce damuna ga shi mota a je mai ka cewa masjid saba'a can gindin handak ne wani dutsen da aka yi da aka yi awon mutum wannan ramin yakin handak na azab to akwai wuri kawai dutsen wuri bakwai ne a ce wannan kaba nan wurin da wani zama na sallah ne wuri bakwai ne suna kai shi masallacin saba masallaci bakwai nan a wuka sallah nan nan wani sallah umar nan na wane ne wuri bakwai iya na a jere sun tsara wurin iya nan ka ce da ka sallah raka'a biyu sai ka sallah raka'a biyu haka suke wuri wuri ka gwada ka sallah raka'a biyu ko sallah ka sallah kuma ka kai ka hudu kai ka hudu haka suke kiransu wai masallatai bakwai wanda wannan sabon suka yi sallah a ciki da za a yakin handak duk shirme ne ko a jirgin britain a sallah to da mai da masakirte ne ana a tarihin sahabbai waɗanda suna sallah basu labarin an ji alƙibla daga masajidin aƙasa zuwa masal haram wani suka suna sallah kai aya ta sabko ƙur'ani ya sabko ganin wasu salama an mai umarnin ya juya ya kalli ka'aba suna sallah kuma haka haka kwana kurum da da mamunin dimin haka kwana haka kwana haka yaron haka kwana aka koma kalli kuma ana kallon da arewa a koma kalli gusul an yi haka to kuma ka ce a yi a sallah wurin shi ne magana ke ai sallah shi ke wajen sallah sai kuma wurin sallah amma wajen wata fata ta musamman zuwa ziyarar masallacin shi ne bai cikin sunna eh ai ni ba ba ba amma wace bai kuma wurin sallah to wannan magana aje can dan ziyara ai sallah shi ne bai cikin sunna magana kenan yace mu akwai masal gamama shi ma duk a can mutum da masu zai lalace a wancan abubakar da na umar da na aisha kawai akwai na aisha akwai na umar akwai na aisha duk ana wannan na wani wani duk da masallatai na ce na abubakar umar in mana waye ne babu inda aka shar'anta mazo kai sallah ciki babu da zuwa ziyara na musamman ya ce fa kullu hadil amakin la yushra'u takhassisa bi ziyara duk wani wurin da ya zo maka ba bai halitta ba a shari'an ta keɓe su don wata ziyara ta musamman in je ziyara masu yasa ba in je ziyara a ce mahiyawa ma abin tarihi ma bai inganta gare su ce wani masallacin abu babu amma ruwa ingantatta to kaddara ma ya inganta an yi sallah wurin mutum bakwai ne wa ce kuma wurin sallah wurin ziyara kaddara ma shi ne a rubuce ba saɓani wa ya ce a ɗauke shi wurin yin sallah na musamman ji a kai mai ziyara bai ciki ya ce wala ya saban na za'iru laha annabi ziyaratiya ya hasuru alhazirar ta sawab kan ma mai zuwa wani wuraren ya ci zai samu wani ƙarin lada a'a fa inna tattabu asari anbiya wa salihin kan sabab fi halakil umam min qablina domin irin wannan bin wannan gura ma annaba da magana mutanen kware bin wannan gura bai shine sababin da ya halakar da al'ummi kalin mu kalmu mu hankali yace wala yahsun bil muslimin أن يخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضوان الله عليهم ya ce bai kamata ga musulmi ba bai kyau ga musulmi ya saba ma karantar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar sahabban shi wanda Allah da su yace fa inna khayra kullu alkhair fi hadihi wa hadihim domin dukkan wani alkhairi dukkan wani alkhairi ya cin karantarwar shi da karantarwar sahabban shi wa sharr kullu sharr fi mukhalafati an hadihi wa hadihim shi kuma dukkan sharrin duniya iya nan kan saba ma karantarwar shi ko saba karantar sahabban shi kenan kaka saba karantar shi abin da ya shi za ka yi bai yi ba kakka man dole wani bai cikin sunna to wani masallatai ya wani wuraren bai cikin sunna ya ce tambihani muhimmani jiddan wata faɗakarwa guda biyu masu muhimmanci kware ya ce ya halittu kasir min hujjaji alal mukusi bin madinati munawwara ayyaman akasar min ayyaman lati yamkusuna fi makka ma anna salati fil masjidil haram ta'dulu mi'at alfin fi ghairi min masajid amma salatu fi masjidin nabawi sai ka alfi salatin fi ma siwahu yace da yawa daga cikin alhazai yanzu yace zai faɗa kan abu guda biyu masu muhimmanci da yawa daga cikin alhazai yace suna kwaɗan zama kwanaki masu yawa a madina sama da kwanakinsu a makka sun yi ta yawan kwanansu a madina tare da cewa sallah a masjidil haram tana daidai da sallah dubu ɗari a wani masallaci wanda ba shi ba misali da garin ku ɗaya na garin ku yake ba na wani uku ba sai ka sallah dubu ɗari a garin ku ta kai ɗaya ta madina ta kai ta maka ta masallacin masallacin haram masallacin maka kenan ya kai dubu ɗari wani kwaya ya wani har maka mutu ka yi ta haka mutu sallah dubu ɗari ya kai dubu ɗari a garin ku ta kai ɗaya ta masallacin haram ya ce amma masallacin nabawi na shigo na madina sallah dubu ce kenan ya dara na maka ya dara madina da sallah ɗari kenan ya yi shi ɗari kenan to misa za ka yi da kamar yadda muka kwanaki ne misa za ka yi ta dubu ɗaya a kan dubu ɗari na a madina dubu ɗaya ce ta garin ku ta maka dubu ɗari ce to misa musulmi zai tsaka kunna wata rayuwa ya abin bai tushe ka yi ta zaman ka a madina a kan maka alhali shi a nan ce sa annabi ne shi manzo Allah yana bayanin shi manzo Allah shi wannan bayanin yace wancan na maka ya hina shi wani magana masallacin madina na masallacin haram na allah na wani kadan zuwa allah an gama shiga da madina da abin gama kuma mutane da hira da ra'ayi a yana annabi sai da annaka binne shi jikin annabi kaga da hira kurin saman addini kurin hira kurin ba addini ba imam ba hira bace ba balle na marar lada in wannan marar lada ba za ka annabi kanshi bai bai kiyasa lada ba lada abin daga allah kurin da abin sha lada annabi kanshi bai iya zamana ce ya kamata in aka kaza kana lada 50 75 annabi bai duk lamarin lada kudin shi ma ce da kudin abu kaza Allah zai ba da lada kaza kudin ba bane bana ra'ayi na kiyasi ishi hadi ba ishi hadi kanshi kai shi manzo Allah shi hodi yace masallalla a masallacin Makka ta yi dubu ɗaya ta garin ku ta masallacin shi dubu ɗaya to misa zaka yi ta dubu ɗaya akan dubu ɗari shine nan kenan ji hankalin shi yace wa hadha al-farq al-kabir fi al-fadl bayna thalath wa makkah fi makkah wa bayna thalath fi al-madina yanbaghi an yakuna fihi muqna'un li ulaika al-hujjaj an yakunu muqsawm fi makkah akthar min fi al-madina ta kan wannan wannan bambanci mai yawa tsakanin masjidil nabawi da masjidil haram tsakanin makka sallah a makka da madina ya kamata zamanta mutum ya dangana ya wadatu ga irin wannan alhazai masu son yawan zama a madina ku san zaman ku a makka yawan zama a makka ya riba a takaici wani shi da fadakarwa ta farko da yi a halaka da wannan mas'ala ta sallah a makka ta yi muhimmanci ka yi kwanaki masu yawa ka yi zama a makka in ka ji haƙin haji an kwanu wata za a madina kun ka ta yi gadama zama yawan zaman ka a makka ya riba a takaice wannan kaka wuta wani ra'ayin da hira mutane kuran a sani magana ta biyu ya ce kasiru min alhujjaj da yawa daga cikin alhazai ya zunnun an da yadda masajidin nabawai hiya min munasikil hajji haka ne mutane ya ce da yawa daga cikin alhazai zato suke cewa ziyarar madina masajidin nabawai tana daga cikin aikin haji haka suke da mani iya cikin aikin haji zai ziyarar zuwa madina ya ce walida don haka fa'inom ya haru suna alaiya ka sisi masu kalhaji sai suke kwaɗan zuwa madina da ziyarar madina kamar yadda ake kwaɗan zuwa aikin haji haka yi wani abin sa haka nan hatta lau an na rajulan hajja wala mai atil madina fa'in dahun an na hajjahu na har sun ɗauki cewa inda mutum za shi haji ya je ya dawo bai je madina ba hajjin shi ta rage haka suke tsammani za su zaka da mun ga saudiya daga cikin malamai balle malamai wanda ba san sunna ba masu hira da addini kaza ai madina kaza akwai wanda haka haka a radiyo magana san su kama kamar abu ne abu ne na ra'ayi kada neman sun sun ahli sunna kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza anan ahli sunna ba su magana nan magana ce ta manzon Allah abin da yake tabbas gare shi abin da banan ahli sunna da haka suke wadansu kawai hira wasu ahli sunna da musamman manzon Allah su bi sun zama a Madina wace an je muje ga abin da ke ciki a hada abin da ke shari'a addini ba ra'ayi ba hira bace ba addini ba hira bace ba mu su mana addini kun da da ka ra'ayi haka bane ba eh wannan shine ayi wai ayi da mana awu abu da hira ce da yawa wai suna cewa kabarin annabi babu shi a makka wake da kabarin annabi kabarin kabarin annabi yayi makka abu ne nan kama Allah ke Allah ta mana abun bai ma bai ta faida maka abun bai faida ma an bata mutane za abun na gaskiya wanda yake akwai akwai wasa da hankalin mutane gaskiya wannan hira ce kurin kenan yace wa yarawna fi dhalika hadith mawdu'a kan wannan magana suna kawo hadisai ba da ife ba hadisan ƙarya eh da ƙarya ce akwai akwai akwai hadisi da ifi ko mai rauni ne to na hadisai da aka aka fabriki aka kirkira don wannan fadala wasu ka suka suka rubuta suka ce manzo Allah annabi hudi ba shi ma bambancin da ifi da maudu'i hadisin aka ma annabi ƙarya kaza na kun kun mutum zo zamana kun ya kwanta ya shirya magana don kare wani abu ko ba wani abu matsayi ya ce manzon Allah ya ce kaza kuma alhalin ƙarya ce annabi hudi ba to kin irin a wannan wuraren suka kirkira hadisai na ƙarya su dangana ga wannan fadala ta wannan ziyarar madina ko zama a madina ya ce ka misali wata ruwa ta shahara mana hajji falam ya zurni ku fakar jafani don da ya je haji bai zirce na ba ya watar da ni kai ka daga watar annabi sallama to shirme ba haka annabi ya dama ba babu inda ne ba babu inda ya ta shi wani kan shi wani ta wani yake kare kuma kuma kuma kake yawo da ta kamar wata labarin kuma labari wani ya kare kuma sai kai maka da ƙarya ƙarya ce aka yi aka annabi ka wace annabi ya kai maka laihi ta gangau eh laihi ne ka annabi ƙarya ne yace wal amru ala ghairi ma zun haula yace al'amarin ba haka bane suke zato ba haka bane ba lamarin ba haka bane sabana abin suke tsammani ne yace fusratul masjidin nabawi sunnatun shara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarar kabrin ziyarar madina ziyarar masallacin madina ce ziyara ce sunna ce eh ka kuci ba ana zuwa kuma sunna ce manzo Allah ya sunnanta mana mu je ziyara masallacin shi mu je Madina mu ziyara wani masallaci annabi ya shar'anta kuma sunna ce kama kuci ana ba ce ba ziyara ana zuwa kuma sunna ce amma ka je kai abin da aka ce kai kuma ka tayi da aka ce kai ka je ziyara masallacin ka kare ka tayi kuma aikin hajjin ka ɗan manzo Allah yana da kanshi da dukkan sahabbai in za a aikin haji sam sam babu wani abu da ake hema an bar madina kilo wajen sha biyu he ma an bar madina gaba ɗaya an hutar madina ma he an zurfa ne fa daga za ka yi niyyar haji ma ko ba wani niyyar ai ko niyyar ba ya cikin madina an za kin haji shi mun da sahabbai sai sun hutu daga madina sun bar gari sun zo zurfa ne fa wajen mil goma sha biyu ta ko ana ka tsaya ma an bar madina a baya ta ko a tsaya anan ayi labaka umar ta kwalle baka hajjan kiran babu wani aiki ɗaya na aikin haji a garin madina ziyarar madina a fice mai zaman kanta kuma an sunanta an shar'anta a je madina da a yi ziyara ya ce kina wannan suna ce shar'antarta lakin la alaƙata bayan ziyarar wajen hajji amma babu alaƙar hajji da ziyarar madina ko ne zaman kan irin sun zuwa kan irin kan ganin ganin daga nijar kurin a hau jirgi in ta jidda in sabka kurin in je madina in yi ziyara masallaci in sallah in dawo garin mu je maka ba ina iya yi ba lahin da ne ku gani magana ba su kama cewa suna suna a wuri mai kima musulunci ina iya hawan mota ko in shiga jirgi in je saudiya in je sabka a jidda in shiga mota ta madina in yi ziyarar masallaci in sallah kare kwana da kwana biyu in dawo in zo garbe na yi ba illa na bar wata fadala ta okazo mai dama hana je jidda in je maka manyan wara shine kurin amma ba ta na lahi kuma an shirya ta ina ina dama ina kana ina da dama in je in yi in dawo garin mu ku gane magana da kyau kenan ziyarar madina zaman ta daban zaman kanta ke aikin haji zaman kan sheki ku gane ga abin da bisa da far an ba dama an ce wannan bai ko ba ai wannan a ka a gama su kun ba tare ba suke illa mu daga ka je makka ka je madina saboda ka samu occasion ka samu ka tabar kan fadale ta zuwa madina kullun shine wala tarattabu ala adam ziyarat masjid sihat al-hajj yace kuma ba a gama ingancin haji da rashin zuwa ziyarar madina ka gane yadda zan iya zuwa madina in je in dawo garinmu haka nake da dama in je in sabka a saudiya in je in yi aikin haji in kare in dawo garinmu ilahi ba duk ɗaya ne cewa ka lahi ko jabani bai tabbata ba ya ce bal wala kama da lahu ba ma wace hajji ta yi cika in gaji madina a ba su alaka da haji ko cika ko raguwa ba su alaka haji zaman kanta take haka madina zaman kanta take ya ce li'adar da ya tarmasa jirin nabawi laysat min munasikil hajj ziyara masjidin nabawi na madina batta cikin aikin hajji bal hiya masharu'atun li dhatiha wahdaha kaji wannan ziyarar madina a an shar'anta ta zaman kanta kan bayan da nayi ziyara ce mai zaman kanta in wani ƙarshen wannan mas'ala zaka samu manganu wanda suke dangana ibn taymiya cewa waya ce ya mahana zuwa madina suna mai ƙarya alhali shi magana da irin wani magana ce yake iya maganar manzala ya hana ka je misali ka je madina don masallaci kurin kuma a nan magana ka ka hana ka je madina don kabari ka je madina don ziyarar kabari aka hana amma annabi ya shar'anta zuwa ziyarar madina don masallacin shi kuma shi kuma kabari an kaje ba wanda ya hana ka je kuma ziyarar masallaci kaje magana kenan amma dan su yi suka sai su ce sai su kawo cin magana ba su ka abin da yake ni shi kuna hadisi da nake ce ka a kulle sirti din zuwa nuri sai wani masallatai mu daku dan masallaci gaje da masallacin makka na madina da kudus an ka je masallacin madina babu lai ka je ka yi ziyara kabari ko annan ko sauran sahabbai ka ji magana dan suna jimin juya abu sai soke al'umma dan kurin kare ƙarya kurin kare bid'a yace kenan wannan zuwa madina abu ne mai zaman kanshi yan uwa nan muka kawo ƙarshen wannan bangaren ibadat a cikin alwajiz akwai bangaren ibadat akwai al'amalat yanzu mun kare ibadat za mu haram da kan maganar kitabun nika amma kahin nan ganin yan uwa muna cikin wani zamani za ka mutum iya jin labari ne an ce a ƙida alisunar jama'a musamman ya ƙida alisunar jama'a ba kun shi da an ce alisunar ko musamman ya alisunar ba to dalilin muhimmancin sanin ka sa akan me kake a karantar da mutane a hakikanin aƙida ta asunan jama'a ba wani bane wani baki ba karantar da aƙida ta ta asunan jama'a za mu yi littafi shi mai suna alwajiz amma shi a kan aƙida salafin salih da shi bai yawa za mu kashi akan wani darasi namu in muka kare za mu so kashi a cikin minzu bayan wannan kitabkin haji in muka kare kuma sai mu ci gaba da wannan littafin a jikin namu sai mu ci gaba da sauran mu'amalat eh za mu kashi a tsaka eh tana shirya da alaka da aqida za mu kare na aqidan amma shi daban yake alwajizi ne amma kan aqida ne ta salfa sali za mu yi shi bayan wannan kitabul hajj an muka kare don shi bai yawa da yawa ya mu kare shi kiyan watanni mu kare shi sai mu kuma mu dasa kan wannan ta insha Allah kinan insha Allah rana ta muka bayani muna da shi alwajizi kusan za mu samu da zuwa dan zuwa musan insha Allah masu littahi wannan za a ba kowa guda mai alwajiz aro a duki lambar mutum a rubuta mai makata ba zai ɗauka yi rubuta lambar mutum ba wanda bai da shi bakin abin da muka samu za a iya ba wanda bai da shi ma amma a duki lambar ka bakin an ƙare karatu ya hannun ka an ƙare karatu sai ka maido makata ba insha Allah juma'a zai ramu ƙara bayanin insha Allah شكرا لا تنسى لا مهرسة لا تنسى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته